أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفح نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين نعم
إذ قال له ربه أسلم مم.
قال أسلمت لرب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل Uh, ubangiji yake cewa wa mai yargabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa wannan istifhami ne inka- inkari kuma ijabi ubangiji kamar yana cewa wa- abun mamaki ga wanda ya san annabi ibrahim ya san millatu ibrahim addinin annabi ibrahim wanda manzon Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wasallama irin kyawunsa da ɗabi'arsa da sadar da mutane ga Allah a ce kuma ya ragabu anhu a ce ya ya kyamarsa domin ragiba tana ta'adda ko da an ko da ila idan na ce ragibtu an kaza na kyamaci na kau da kai daga kaza kenan amma na ce ragibtu ila kaza ina kwaɗayin kuma wannan abin kenan to nan sai aka ce mayyar gabu an sai ta ta'adda da an ɗin ma'ana waye zai kyamaci addinin annabi ibrahim wanda shine addinin musulunci da annabi muhammadu ya zo da shi sai ubangiji ya bada ansa da kansa tambaya allah ya kuma ya bada ansa yace illa ma safiha nafsa ba mai yin wannan tada mai wannan tada ta kin addini na addinin irin addinin musulunci sai wanda ya kaskantar da kansa ya wulakantar da kansa domin waye zai wulatar da kansa ko wanda ya fi wanda ya kibauta wa Allah bayan kuma ya san shi ya halicce shi ai babban wulakantar da kai kenan bawa ya kalli kansa ya san yana da khaliqu kuma ya kyala wannan khaliqun ya bauta wa wani abu kuma makhluqu ai wannan ya ya wulakantar da kansa Eh, domin mu bauta bayi su bauta wa Allah izza ce a wurin bayin izza ce a ce kai har Allah ya zaɓe ka cikin wanda kake bauta masa eh to wannan izza ce saboda haka akwai bambanci tsakanin bauta irin ta mutane da bauta irin ta ubangiji eh ita bauta ta mutane ita kaskanci ne a ce ai wane bawan gidansu wane ne to in ba a sani ba sai ka ga wanda aka gaya hudun yana ɗansu sun koyar da kai an ba shi kunya saboda me saboda an mai da shi baya amma aka ce aiwa da bawan Allah ne yaya ya yi gaba to don haka waye zai yi ƙiƙi addinin musulunci ya zama bawan Allah tsantsa illa man sabiha nafsa sai wanda ya wulakantar da kansa Allah ce walla qad istafainahu fid dunya haƙiƙa annabin Allah annabi Ibrahim mun zaɓe shi a rayuwa ta duniya mun ba shi annabta mun ba shi manzanci mun ba shi kyakkyawan yabo ga mutanen baya wannan ku zaɓi ne kyakkyawa wannan a duniya kenan a lahira fa kama an tambayi ubangiji cewa ka faɗi a duniya kai wannan a lahira kuma annabi ibrahim ya yake yace innahu fil akhirati lamina salihin haƙiƙa annabi ibrahim yana cikin managartan bayinmu na gaba gaba domin in banda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ba wanda annabi Ibrahim yake gabansa Mm, kaji ba to iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin abinda yasa nace a baya da ayar akan jiya mun kwana saboda hadari mun tashi iz qala din nan zamu tashi saboda akwai alaka tsakanin ita ayar da iz qala lahu rabbuhu aslim din da wannan ayar da muka kar- muka fasara yanzu wasu malamai sun ce shi wannan zarafin yana da ta'alluki da shi wa innahu fil akhirati lamina salihin wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin iz qala lahu rabbuhu aslim kamar an ce wani lokaci ne Allah ya ce wa annabi Ibrahim aslim ka miƙa wuya ka musulunta yace aslamtu li rabbil alamin na miƙa wuya naka ga ubangijin alam gaba daya to wannan abun da Allah ya ce annabi Ibrahim ya miƙa wuya ya sallama wani lokaci aka yi to sai ka dawo baya cewa istafainahu iz qala lahu rabbuhu aslim wani lokaci Allah ya zabi manzon Allah manzansa annabi Ibrahim kamar Allah ya ce mun zaɓe shi ne lokacin da muka ce da shi sallama musulunta miƙa wuya ya ce na miƙa wuya ga ubangijin talim to da haka a wannan lokacin zaɓin ya samu kenan to masu wannan magana sai suka ce wannan magana sai ta komawa farkon ƙariya ta annabi ibrahim falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin falamma ra'a al-qamara bazigan qala hadha rabbi falamma afala qala لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون النبي إبراهيم لوكة فرقو ina cikin mutanensa an ce ma akwai ɗaya daga cikin gwaggwaninsa ya ce gwaggo waye ubangiji na sai ta ce babanka ya ce to shi kuma waye ubangijinsa ta ce babansa shi kuma waye ubangijinsa ta ce kai shuru to ana ta tafiya ne a haka to a ce kuma ya je karshe ya ce kuma wai to sai sai ta tasalsul sai ta guji tasalsuli zai kore ta sai ta shiru to a wannan lokacin ne Allah yake ba mu labari kewa yayin da dare yayi annabi Ibrahim ya kalli taurari sai ya ce ah to ko wannan ne ubangijin nawa falamma afala tauraro sai ya bace ta ubangiji baya bacewa ubangiji baya kawa wannan ba shi bane ba shikenan sai kuma rannan sai ya ga wata ya fito da karfi da haske ya ce ah to ko kuma wannan ne ubangijin na shi ma sai ya faɗi wata sai ya zama ba a gan shi ba ya ce wannan ma ba ubangiji na bane sai rana ta fito kuma ya kalli ta to ko wannan ce babban ma ubangiji din gaba ɗaya nan duk ta fi waɗancan haske yayin da ita ma sai ta faɗi rana sai ta gurubi ta faɗi sai ce a kai ni fa ubangiji ba zan yi shirka ba duk na gane duk wa'annan abubuwan bayan ka ne kamar yana cewa ina Allah ya kake kenan kai to ya ce iz qala lahu aslim sallama mana miƙa wuya Allah ya yi magana da shi yace aslamtu da rabbil alamin ga rabbul alamin shi na sallamawa ba waɗannan ba to wannan shine istafainahu kenan lokacin da yace aslamtu da rabbil alamin to istafainahu inji waɗansu malamai kenan zarafin iz qala lahu din yana da ta'alluki da istafainahu iz qala lahu mun zabe shi lokacin da ya faɗi wannan amma wasu malaman ba su yarda da wannan ba ni ma ina tare da su kuma cewa ai tuni lokacin da izqala lahu rabbuhu aslim da Allah yake ce masa miƙa wuya ba na musulunci bane wannan wai sannan ya miƙa wuya miƙa wuyansa na farko kenan ba amma zaɓe shi ba kenan sai bayan haka a'a zaɓaɓɓen ne a lokacin to me ma'ana aslim sake miƙo wuya annabi ibrahim a lokacin an zaɓe shi istafainahu fid duniya kamar Allah ya ce annabin Allah mun zaɓe ka a duniya kai manzo ne kai annabi ne kai ne abin yabo a mutanen baya don haka ƙara miƙo wuya gare mu ice me zan hada ba zan ƙara miƙa waya ba aslamtu li rabbil alamin na ƙara miƙo wuya na ya ubangiji don kullun Allah ƙara jan bayansa yake yi gwargwadon matsayin kowa an gane kullun Allah ƙara jan bayansa yake imaninka kashi nawa ne kashi goma to bi ta farki na Allah ka gani gobe za ka tafi kashi na goma sha biyar sha shida kaza kaza kaza har ka mutu kana tafiya kan hawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama har Allah ya kira shi zuwa gare shi taka matsayi yake tafiya yake wurin Allah bai kure ba don ira ila rabbikal muntaha in an kaje makura ai ka je inda shi ma Allah kenan abinda zai iya maka ya kare bai babu ku wannan Allah ba shi da ƙarshe haka bai wasa ba ta da ƙarshe sau da haka to kullum bayi na Allah ƙara miƙa wuya suke yana ƙara musu to shi yasa nan annabi Ibrahim ɗin aslim ƙara miƙo wuya annabi Ibrahim kaji dai abin da muka yi maka akwai wani abin a gaba ke ne asalatu li rabbil alamin to
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون النبي إبراهيم ينادى قال كويا منا abin da ya kamaci dukkan managarci ya yi kada managarci ya shagala da kansa ya bar bayansa ya bar jama'arsa annabi ibrahim tun a baya muna ji allah da ya yi masa kaza sai ya ce allah zuri'a tafa da ya sake masa kaza sai ya ce zuri'a tafa lokacin da ya zo zai addu'a ma ya ce allah ka yi muta maka kaza sai sake cewa da zuri'a to nan ma bayan annabi ibrahim allah ya kira shi cewa ƙarami ƙauya ya ce aslamtu rabbil alamin wa sabiha ibrahimu sai annabi ibrahim sai wasiya da wannan me biha da mirin biha din yana komawa zuwa milla zuwa kyakkyawan addinin nan nasa wasu suka ce a yana komawa zuwa kalmar taslimi din dai cewa dukkanin kuma al'ummata ko kuma bayana ko ku ƴaƴana ya musu wasiyar cewa ku mika wuya fa ga Allah gaba daya kan ku rage komai ku mika masa da haka wasabiha sai yayi wasiya da addinin musulunci da mika wa Allah kai waye yayi wannan wasiya shine Ibrahimu to ga waye wasiyar banihi yayi wa ƴaƴayansa wasiya su wa ƴaƴan Annabi Ibrahim waɗanda aka faɗa da Alƙur'ani Isma'ila da Ishaqa su Qur'ani yazo da su ƴaƴansa su ne kuma aka ji sun yi tsawon rayuwa kuma daga gaure su ne aka hayayyafi annabawa da dukkan managarta daga ta waɗannan zura'in guda biyu ibrahim isma'ila da ishaqa an ce shi isma'ila ya yi shekara 147 ishaqa kuma ya yi 180 an haihu da yawa kuwa to da haka sai ya musu wannan wasiya wa yaqubu shi ma annabi yaquba shi ma yayi wa ƴaƴayensa ai banihi yayi musu wasiya shi ma wato annabi ibrahim yayi wa ƴaƴayensa wasiya suwa kenan yayi wa annabi ishaqa da annabi isma'ila su za a ce da su alqur'ani ya faɗa to shi ma annabi yaqubu sai Allah ya ce mana bayan shi ishaq annabi ishaqa ya wuce annabi isma'ila ya wuce sai wa sai ɗansu jikan annabi ibrahim kenan annabi yaqubu annabi yaqubu shi dan annabi ishaqa ne to shi ma yaqubu shi ma ausa banihi shi ma yawa ƴaƴayensa wasiya da abin da annabi ibrahim kakansa yayi wasiya da shi amma har yanzu ba mu ji wasiyar ba an dai faɗi waɗanda suka yi wasiyar da waɗanda aka yi wasiyar to suwa aka yi wasiyar ko kuma me aka yi wasiyar da shi shine Allah ya ce ya baniya abinda annabi ibrahim ya yi wasiya da shi wasiya ɗaya ce shi yaqubu ya yi wasiya da shi in kuma ka ce yaquba ma wa ausaya biya ibrahimu banihi wa yaquba to har annabi yaquban ya shiga cikin wasiya annabi ibrahim din ba shi yayi ba shi ma ya shiga ciki kenan eh amma dai fuskar ta farkon tafi shikenan annabi yaqubu shi ma yayi wa ƴaƴayansa wasiya menene annabi ibrahim da annabi yaqubu jikan annabi ibrahim suke wa ƴaƴayan nasu wasiya shine ya baniya suka ce ya ku ƴaƴana inji annabi yaquba kenan da kuma shi annabi ibrahim din inna allaha astafa lakumud dina ku sani Allah ya zaɓan muku wannan addini addini ba zaɓe ake ba zaɓa ake ba zaɓe ake ba eh an gane shi addini zaɓa ake ba zaɓe ake ba eh Allah ya zaɓan muku ashe ba ka da wani zaɓi ko bayan wannan addini kawai in za ka yi ka yi ga wanda Allah ya zaɓa istafa lakumud dina ya zaɓan muku wannan addini shine dinul islam kenan inna dina inda lahi al'islam musulunci kenan don haka Allah ya ce inna Allah tsafa lakum dina hakika ubangiji ya zaɓan muku wannan addini shine abin bi babu wani ba shi ba kuma don haka sai ya ce falata mutunna kada ku sake ku mutu illa wa antum muslimun face sai kuna musulmi kak ku sake ku mutu yanzu ina ce kak ka sake ka je waje kaza sai da kaza to ai kaga wato kana da iko kenan ka riƙi abin da na ce ka riƙa kafin ka je wajen to yanzu akwai wani mai ikon ba zai mutu ba kar ne ya sake ya mutu sai yana kaza ba ku gane ba ko caye musu kar ku sake ku mutu sai kuna musulmi to ita mutuwa akwai mai iko da ita da cewa sai mutum in ya shirya tukun eh na shirya yanzu ina musulmi sannan ki zo ai kamar haka ne to tunda babu mai iko da mutuwa mutuwa tana iya zuwa yanzu tana iya zuwa an jima tana iya zuwa gobe tana iya zuwa shekara mai zuwa tana iya zuwa wata shekarun haka to abinda annabi ya ke cewa kai kullum ka zama musulmi tana iya zuwa ka ku rabu da musulunci har abada dan tana iya zuwa muku kowane hali shine fala ta mutunna illa wa antum muslimun din kenan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi na Muslim riwayar Jabir yake cewa kada ɗayan ku ya mutu illa wa huwa yusinu zanni billah kada wani ya mutu daga cikin al'ummata face yana da kyakkyawan zato tsakaninsa da Allah mai annabi yake nufi ana sallallahu alaihi wasallam shi ma irin waccan magana ce ta annabi yaqub ma'ana ka zama kullun kana da kyakkyawan zato tsakaninka da Allah har mutuwa ta riske ka haka ba wai sai mutuwan ya zo in ta zo sannan to kai kokarin ka zama ka kyauta zatanka da Allah ba haka ake nufi ba a wannan lokacin baka da yanda zaka yi yanda kake haka kake don haka kafin lokacin ne ake shirin haka domin wani abu da Allah ya sa wa ɗan adam wanda kowa yana da shi bari ku ji shi idan Allah ya sa kana kan tafarki na gari kana kan bin Allah daidai ka samu nutsuwa da ibadar ubangijinka a wannan lokacin da wani haɗari wani tunani ya ce maka da yanzu ko za a mutu yaya sai ka ce kai ina sa ina da kyakkyawan zato da Allah ba haka ba haka hadarinka zai gama ba mutum ne yana cikin ƙiyamun laili ana zabga karatun alkur'ani yana kuka yana jin yana ratsa shi tsoron Allah sai wani can hadari ya ce yanzu ba da za ka mutu ai zuciyarka za ta baka ansa ta ce akwai kyakkyawan zato to shi kenan a riƙe wannan ko to idan ba haka kake ba kana kan akasin wannan tamaman hanya mara kyau hanya ta banza wadda kai kanka ka tabbatar sai wani haɗari ya ce ya in za a mutu fa yanzu zuciyar ita waccan wadda ta wannan ita za ta bada ta ce da matsala to to abinda nake so a gane ba wannan maganar da nace nake so a gane ba a cikin waccan maganar da wannan maganar kai a karan kanka idan so samun ka ne ko kana kan aikin banza ai kai kaunaci rahamar Allah ko to ita bata isa ba zuciyar ta haka kai ko baka isa ka tirsa ta ta haka ba wallahi so dubu zaka shiga wannan halin so dubu zaka yi wannan tambaya wallahi so dubu zata ce maka da matsala kai kokarin control din ka, ka canja ta ta ce ba matsala ba zai yi ba kai da kanka sai ka ji ta ce a'a da matsala ne to ashe kun ga ashe dan adam akwai tsoro mutuwa ta zo masa yana irin wannan halin domin zai kokarin a sannan din ya ce bari ya canja a ce ai ana son mutum ya zama yake kyawun zato in zai mutu to sai ta ce maka ina ga halin da nake ciki kai ka san halin da muke ciki kuma to don haka ashe kullum mutum ya zama mai shiri mai tuba ga Allah ko da yana saban da ka ka samu kanka cikin sabo ka fada cikin tarkon shedan janye kafar ce ne Allah na dawo gare ka na tuba kaka karbe ni a haka mana Allah to haka ake so bawa ya tai to bare kuma in Allah ba mutum wato dama rashin lafiya ce kake yin ta mai tsawo wadda kuma akwai alama ka ji jiki kuma kana ganin kamar da wuya a tashi ai Allah baka ya baka faraga a sannan kai ta ƙarin ibada kai ta abin da za ka yi ta tuba kai ta mai da Allah zai karba a sannan saboda ba a daina karɓar tuba sai ka fara ganin mala'ikan mutuwa to kaga ashe a wannan lokacin kana ta wannan kana ta tuba in kayayyaki ne ka cin haƙƙin mutane kana ta cewa to amma yau da wannan a ba wannan a ba wannan in kuma waɗanda zaka nema gafara ne suna zuwa duba ka kana ce to ana a dai yafe do Allah a dai yafe suna ce mun yafe kana dan ƙara jin abin yana ƙara sauka tana ce ma eh matsala ta ragu haka haka har ta ce ba matsalan ma to Allah ya taimake mu wala tamutunna Allah ya ce illa wa antum muslimun haka shi annabi yaquba yewa ƴaƴayensa wasiya cewa wasiya ta shine lalle kada ku mutu sai kuna musulmi wala tamutunna illa wa antum muslimun to kai ma baka da wata wasiya abinda muka samu a wannan aya na fa'ida shine musulmi baka da wata wasiya ga ƴaƴanka baka da abin da za ka gaya musu da ya wuce ka ce su tsoraci Allah su bi daidai ka ɗora su kan tafarki daidai kuma in na mutu kada ku yi kaza kada ku yi kaza kada ina nan yanzu na hana ku mutu a ce bana nan ku koma kaza kar ku yi ku zauna kan tafarkin Allah kai ta musu wannan wasiyar wallahi yafi a ce ka tara musu miliyoyi ka ban musu domin waɗannan ba su da wani amfani idan ba su da taujihi mai kyau kuma wannan din ma komin meye ɗinka da kake ganin kansu wahala ba wannan ne zai wahalar da su ko ya ƙi wahalar da su ba barin kuɗi ba shi bane ba ana da waɗanda aka bawa kuɗin an san sun gaji gidaje sun gaji kaza shekara biyu uku wasu an raba gada amma wani ya da yana wankin mota an samu wannan wallahi ya dawo yana bin nan ya da kuɗaɗen kamar ba shi aka bawa ba kamar ba shi ne yake fitowa ɗan wane da wane ba da mota ta alfarma lokacin ana nan amma yanzu babu komai an tara kudin ya an mutu an ban masa ya bi wasu warwaran da su to me amfanin wannan kai wa mutum iyayenka wasiya ta addini shine abin da zaka fahimta to
أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق Mm.
وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون ga wani dai kalubalen nan da aka ga yahudu domin yahudu wannan aya ta sauka ne lokacin da yahudu suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu kai ya Muhammadu baka san cewa ainihin lokacin da Yakubu zai mutu ba yayi wasiya ga ƴaƴansa su zama Yahudawa kaji wai annabi suke gayawa cewa su yahudancin su gado ne kabidin an kabidin iyaye da kakanni kakansa annabi yaquba da zai rasu wai tara ƴaƴansa yayi yace musu to in na mutu kar ku bar yahudanci kaji kaji ƙarya ko sai Allah ya ce to ka tambaye su ya rasulullahi shin am kuntun shuhada ko kuwa kun kuna nan a halarce lokacin da za a yi wasiya eh wasiya an yi ta hakika annabi yaquba yayi wasiya amma mun ji abin da Allah ya gaya mana wasiyar da yayi to ku da kuke cewa annabi yaquba wasiya ya da a yahudanci kuntum shuhada'a kuna nan a halarce idh hadara yaquba al-mautu lokacin da shi annabi yaquba mutuwa ta zo masa idh qala li banihi lokacin da ya cike cewa ƴaƴansa ma ta'buduna min ba'di gashi mutuwa ta zo ya tara su yake cewa bayan na mutu me za ku bautawa haka to wasu malaman suka ce a ba wai yana nufin me za su bautawa wai eh, daman ba Allah suke bautawa ba ai da ca zai musu bayan na mutu kar ku canja ba yanzu bai san abin da suke yi bare ya ce to me za ku yi kuma bayan na mutu ya sani to me ake nufi da bayan na mutu mata abuduna min ba'adi bayan na mutu ba menene abin da za ku sallamawa gaba daya wato yana so ya ƙara tura su zuwa ga Allah ne dama suna tafi ga Allah din ma qadaka anillahi fa huwa dagutun ba haka mutanen Allah suka ce ba duk abin da ya yanke kai shagaltar da kai daga barin Allah dagutu ne to yaya bayan na tafi za ku yi waiwaye waiwaye ba za ku miƙe sakkan addini ba me za ku bautawa ƙalu suka ba shi ansa suka ce na abudu ila haka don wannan lokaci lokacin mutuwa ba annabin Allah annabi Yaquba ba an ce ko da wato wanda yake eh, eh, mai sabo ne a daidai wannan lokacin ba zai karya ba yana halarce iz hadara hadara al-mauta ya kai kusan mutazar amma yana fara iya magana dai bai bata yanke ba mutum to an ce ko duk abin da kuke so ku tambaye shi akan wani abu na gaskiya ku tambaye shi gaskiya zai faɗa to ai kuma duk saban ya kare a sana yayi shi ya san ya kare ya ba zai sake daukar wani ba a sannan shi sa ake cewa da wani zai iya musun ɗansa ko ba ɗansa ba ne daidai wannan lokaci don Allah don Allah ka kalli Allah wannan ɗanka ne zai ce ina wani inda inda ƙarya yi to sai suka ce ‘ya'yan annabi yaƙubu su ne guda goma sha biyu na ‘yan uwan annabi yusufa kenan su ne ake duk magana da ake cewa ‘ya'yan annabi yaƙubu ɗin sai suka ce na abudu ila haka za mu bauta wa ubangijinka annabi yaƙubu kenan wa ilaha aba'ika za mu bauta wa ubangiji na mahaifanka to sai suka shiga bayani da sun bar shi a haka sai a ɗauka mahaifansa sai a ce daga shi ɗan annabi ishaƙa annabi ishaƙa ɗan annabi ibrahim ko zuwa sama ma to sai ya suka- sai a'a sai suka fa- shiga lissafi suka ce aba'ika ibrahima annabi ibrahim kenan uba ne gawa ga annabi yaƙubu a ba uba ba ne su dai sun ce uba don baban annabi yaƙubu ai annabi isa haka ne amma anan sun kirga annabi ibrahim a matsayin shi ma uba ne duk da kaka ne sai suka ce wa isma'ila da ubangijin annabi isma'ila to annabi isma'ila shi ma baban annabi yaƙubu ne ai ko kakan ma ba shi bane shi dan uwan dan uwansa ne annabi yaƙuba dan annabi isma annabi isma'ila dan uwan annabi ishaqa ne ubansu ɗaya da annabi ibrahim to ashe kenan su ƴaƴan annabi yaquba ne ya zama annabi isma'ila ammunsu ne kenan kanin mahaifinsu ne to dan haka in haka ne to to ya za a yi su ce masa uba kuma ta suka yi "U- ubangijin iyayenka annabi ibrahim da annabi isma'ila wa ishaqa da annabi ishaqa wannan kan lallai baban annabi yaquba ne to me yasa to shi sa aka ce lallai ya inganta a cewa kanin uba uba tunda aka cewa annabi Isma'ila shi ma sun kirga shi a uba bayan kuma kanin ubansu ne sun kirga shi a uba wannan ne ta sa wasu malamai suke cewa shi yasa kaka kuma kaka ma an ce masa uba ba kakan ba to kaka yake hajabta yan uwa a wurin gado ya tsaya matsayin uba Eh, saboda sun kirga shi a uba shi ma Hmm? annabi ismail dan annabi ibrahim ne to amma annabi Is- an- shi yaqubu dan wane ne dan annabi ishaq ne ya zama ya zama annabi ismail ya zama kanin mahaifinsu kenan saboda da annabi ishaq da annabi ismaila mahaifinsu annabi ibrahim to shi kuma annabi ishaq sai ya haifi annabi yaquba to ƴaƴan annabi yaquba ne suke magana yanzu suke cewa za su bauta wa iyayen annabi yaquba amma sai suka kirga annabi annabi ibrahim a ka- kaka ne suka kirga shi a uba suka kirga ismaila a uba bayan kuma shi dan uwa ne shine magana da ake hmm. to wa isma'ila wa ishaqa za mu bauta wa ubangijin iyayen nan naka to dan a kadautar da wahami a kautar da wahami kar wani ya zaci ubangijin annabi ibrahim daban za su bauta masa ubangijin annabi isma'ila daban za su bauta masa ubangijin annabi ishaqa daban za su bauta masa sai suka ce ilahan wahida sai suka kade wannan zatan ai dukkaninsu ubangijin annabi ibrahim shine ubangijin annabi isma'ila shine ubangijin annabi ishaqa ubangiji ɗaya ne shi zamu bautawa har yanzu wannan mai da martani ne mai ƙarfi a wajen yahudawa mu kaga kenan allah yana cewa ku kuna nan ne lokacin da annabi yaquba zai mutu ya bawa ƴaƴansa wasiya a ba ma nan to in ba kwa nan kun ji abin da aka yi kar ku ce wai yayi wasiya da a yahudanci kun ji irin wasiyar da yayi tara ƴaƴansa yayi yace in na mutuwa za ku bautawa suka ce ga wadan ga wanda za mu bautawa Allah shi kadai za mu bautawa ba maganar yahudanci a cikin nan ko daya to wa nahnu lahu muslimun kuma mu muslimuna masu sallamawa ne masu imani ne da shi shi kadai din da ilahan wahidan din to تلك أمة قد خلت mm.
لها ما كسبت ولكم ما كسبتم Mm.
ولا تسألون عما كانوا يعملون Allah ya ce tilka ummatun qad khalat wa'anda aka lissafa dinnan tunda annabi Ibrahim annabi Isma'ila annabi Ishaqa Yaqubu da shi su bani din gaba daya wa'annan jama'a ne qad khalat da suka wuce laha ma kasabat waɗannan jama'a da aka lissafa annabi Ibrahim ya taka rawar gani a matsayi na imani da tauhidi to zai haɗu da mu da abin da ya yi mana annabi Ismaila annabi Ishaqa annabi Yaquba da ƴaƴayen nasa ma gaba ɗaya sun tabbata kan hanya madaidaiciya ba irin taku ba za su haɗu da abin da suka yi wala kum ma kasabtum ku kyala maganar wai ku jikoki ne na annabi Yaquba su sun yi abin da suka yi za su haɗu da shi ku kuma me kuka yi duk kuma abin da kuka yi shi za ku haɗu da shi don haka dangana kanku gare su me fa'idarsa ku tsaya ku yi abin da aka ce ku yi yanzu ku yi- ku- ku yi abin da aka ce ku yi a littafinku don haka waɗannan al'umma ta wuce ku daina lissafa wa ku ku yayan annabi yaquba ne ko annabi yaquba shi yahudanci ne yayi wasiya duk wannan mai amfanin sa bayan ku tsaya ku ga me annabi yaquban ya ku yi shi shikenan kowa za a same shi da aikin sa wala tusaluna amma kanu ya'maluna ba za a tambaye ku ku al'umma ta yanzu yahudawa na yanzu mu ce muku to me annabi yaquba yayi me ƴaƴansa suka yi ba za mu tambaye ku wannan banje Allah sam me abin tambaya ku za a tambaye ku me kuka yi to ashe ko in dai za a tam abinda za a tambaye ka ba shi zaka tanaji amsa ba ai kai me kai eh abinda ne kaza kaza kaza kaza shikenan Allah ya ce wuce in kai daidai amma kai me kai ka bada labarin kuma abinda wani yayi can to shi aka tambaye ka to kaga ashe kenan lalle wannan ma izina ce babba ƴan uwa wanda zamu kalla akan cewa akan cewa wato mu daina kallon aikin wasu ba sai zance dan yanzu wannan ka- abin da yake yake faruwa shine dai wa- wa- wannan kwankoma da muke yi fa'idodinta suna da yawa yanzu kai kaji an magana yahudawa suna ta rigima cewa su jikokin annabi yaquba ne Allah ya ce musu to annabi yaquba da 'ya'yansa sun yi abin da suka yi ku me kuka yi to karka ba abin kansu kai baka jawo shi kanka ba ta ina za ka jawo shi kanka ta yanda cewa yanzu haka kawai ƙiri-ƙiri sai a kafa daba da an ga wani ya wuce sai a ringa faɗan laifinsa ai wane kaza yake ai wane kaza yake ai wane kaza yake to kamar wannan ayat tana ce maka to wannan shi haka yake yana da aikinsa kai kuma kana da naka aikin ba za mu tambaye ka aikinsa ba yanzu ranar lahira za a ce wane ɗinnan da ya wuce yake aiki me me magana ka akansa me yake yi ba ruwan Allah da ya tambaye ka wannan kai me kake yi to mu kula da wannan mu daina ambatan laifuffukan mutane bayan Allah ba tambayar mu laifuffukan mutanen zai ba kai naka zai tambaye ka tilka ummatun qad khalat eh haka kuma idan kai kana da wata nasaba ko wata dangane da wasu bayan Allah nagari ka zauna kai ta ba da labarin kai jikan kaza ne kai dan gidan su wane ne kai malam wane shine kakanka to tilka ummatun qad khalat eh haƙiƙa wane na Allah ne yayi kai yanzu me kake to kai irin halin malam wane kakan naka abinda ake so kenan kai irin halin kakan naka ko baban naka ko kakan kakan naka to shikenan ba da labari kace kakana kaza ne alma alhamdulillah ni ma yanzu ina kaza din to wannan shine daidai dan haka tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat tana da wa'azi nasu tana da wa'azi akan mu tana da magana akan mu to وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا mm.
قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين waƙalu hakanan dai yahudawa sun dawo suna magana da musulmi suna magana da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam in sun haɗu da musulmi su ce kunu hudan duk wannan musulunci da kuke ta yi kuna ta wahala ai ta abu ku watsar da shi ba shari'a ba ce kunu hudan su yahudawa su ce wa musulmi ku zama yahudawa ta tabi kwa zama kan daidai yanzu ko ba daidai kuke ba kenan nasara kuma sun haɗu da musulmi su ce kunu nasaran ga addini na annabin allah annabi isa wanda shi ko gida bai riƙa ba su ta wasa annabin isa to da aka ku zama nasaran nasara masu addinin nasara ta hatadu kwa shirya ku tafi aljanna ku samu yardar Allah kawai Allah ya ce wa manzon Allah ba sa ansa kul gaya musu duk masu wannan maganar bal ba za mu bi wani addini ba in za mu bi addini na tabi'u millata domin millata din mansubiya ce da fi'ili mahzufi ai za mu bi addini ne na Ibrahima na annabi Ibrahim ba ku kuna cewa jikokin annabi Ibrahim ba ne ku, ku Yahudawa to ku zo mu haɗu mu bi abin da muka yadda da ku mu da shi mu ma mun yadda muna da dangane da annabi Ibrahim mu ma jikokin nasa ne jikokin annabi Ismail to ku zo mu bi abin da muka yadda da shi mana menene millata Ibrahima addinin annabi Ibrahim to a wajen tafsirin annabi Ibrahim din ne nan za a rarraba in sun taho za a tafi sai mu ce to amma fa hanifa shi hanifi ne addinin annabi ibrahim bai karkata zuwa komai ba sai musulunci sak allah sak ba cewa wani dan allah ne to kaga ai anan sai a raba hanya inda an yadda ko ana cewa addinin annabi ibrahim hanafi addinin musulunci sak me yasa ake jingina addinin musulunci sak wanda bai karkata zuwa kowane irin hanya ba in ba musuluncin ba ga annabi ibrahim bayan ko wasu annaba sun riga shi su me yasa ba a jingina cewa addinin musuluncin su sakan irin haka bane ba me yasa saboda ai a baya bayan annabawa din babu wani wanda aka yi da'awa aka yi kirari wasu jama'a suke kirarin sun jingina da shi annabi akwai yanzu an ji cewa yahudawa ko nasara ko wata kabila suna kirarin cewa su jikokin annabi adamu ne abinda annabi adam yake kai su za su an ji wannan an ji magana annabi shi su an ji magana ta annabi nuhu duk ba a ji ba sai annabi ibrahim to wannan yasa aka kyale sauran annabawan baya aka yi fadar irin tafarkin annabi ibrahim din cewa shi hanafi ne shi hanafi ne baya karkata zuwa kowane addini in ba addinin musulunci ba millata ibrahim hanifa sai Allah ya kara cewa ma kana minal mushrikin shi ko annabi ibrahim ba mushriki bane ba wato ba yahude ba ne ba ba nasare ba ne ba mushirki ba me shi hanafiyul islam ne to قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون kuna so ku zamu tafiya kan lamarin annabi ibrahim ku jingina da shi jingine na gaskiya allah ya ce to gaya musu ku ce amanna billahi wannan ayat tana fassara millata din menene millata ibrahim hanifan shine imani da allah qulu amanna billahi ka ce mun yi imani da allah wa ma unzila ilaina da abinda aka saukar da shi gare mu haka za ku ce kun ga ba a ce wa bima unzila ba ba a dawo da ba ba me yasa ce ake ƙulu amanna billahi ba a ce kuma wa bi ma unzila ilaina ba sai aka ce wa ma unzila ko wa ma unzila ilaina aka ce wa ma unzila ila ibrahim ba a ce wa bi ma unzila ba a dawo da babba ne me yasa saboda imani da Allah shine asali duk wani wanda zai zo yayi tallar wani abu to zai tallar wannan asalin ne ba nasa ne mustaqilli daban abin da zai magana ba wancan dai abin shi za a dawo shi sa aka sa bar a farko amanna billahi sai aka ce wa ma unzila ma unzila ilaina shine shine al-imanu billahi din dai kaga ba sai an sa masa wata ba da za ta nuna shi mustaqilli bane ma unzila ila ibrahim shine dai shine dai din ma unzila amanna billahi din eh dan haka ku ce kun yi imani da Allah yahudu da nasara da mushrikai in kuna so ku zama sak akan milla ta Ibrahim ga abin da za ku ce ku ce mun yi imani da Allah mun yi imani da abin da aka saukan mana mun yi imani da abin da aka sauka wa annabi Ibrahim mun yi imani da abin da aka sauka wa annabi Isma'ila da Ishaqa ana gabatar da Isma'ila akan Ishaqa koyaushe saboda Isma'ila shine babba akan Ishaqa dazu na na na tuna na faɗi cewa Ishaqa ne babba amma annabi Isma'ila ne babba sannan Ishaqa kaga ai duk maya ma da aka yi ta gina daki da menene adda da annabi Isma'ilan aka yi to wal asbadi da kuma asbad su ne ƴaƴayen annabi yaquba din mun yi imani da abin da aka ba su wa ma utiya musa mun yi imani da abin da aka ba annabi musa na attaura wa isa da abin da aka ba annabi isa na injila duk wannan duk musulmi na gari dole ya imani da abin da aka lissafa din nan eh in ko ku imani da qur'ani ba to mun mun yi imani da annabi abin da aka ba annabin naku shine attaura ko mun imani da annabin naku ma annabi musa annabin Allah ne mun yi imani da annabi isa littafin da aka bashi ba mun yi imani da shi shine shine injila wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim ba waɗannan da aka lissafa kaɗai ba mun yi imani da duk abin da aka ba annabi daga Allah wannan mun yi imani da shi la nufarriqu baina ahadin minhum kuma mu aqidan mu ta musulunci da Allah ya ce mu tsaya akan ta shine rashin rarrabe tsakanin ɗaya daga annabawa mu imani da wannan mu ƙin imani da wannan an gane la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma rarrabe tsakanin daya daga annabawa to fa wannan zai iya daukar sifofi kala kala wace rarrabewar ake nufi dan akwai abinda sai a rarrabe din to wanne ne ake nufin ba a rarrabewar to shine abinda ake nufin kar a rarraba tsakanin annabawa shine akan wannan mu ce annabin Allah ne wannan ba annabin Allah bane wannan an ba shi littafi wannan ba a ba shi littafi ba ne wannan maɗaukaki ne wannan makaskanci ne babu wannan babu wannan rabe kowane annabin Allah maɗaukaki ne kowane annabin Allah mun yi imani da shi daga Allah yake to ina ne ɓangaren rarrabewar to wannan ɓangaren imani kina a wajen tafrili wajen cewa lallai Allah ya fifita wani annabi kan wani annabi wannan muna yi kuma wannan ba wai daga gare mu bane ba mu ne muka kagi mu ce ai annabuwa ne ya fi annabuwa na ba a'a Allah ne sunanta mana tilkar rusulu babbal na ba'adahum ala ba'ad da kansa ya ce annabawa kenan ku imani gaba ɗaya da su amma fa mun fifita wasu akan wasu ya shiga faɗar waɗanda ya fifita ɗin a cikin faɗar waɗanda ya fifita aka zaƙulo aka zaƙulo aka zaƙulo aka gano cewa babu kamar guda biyar daga cikin annabawa kaf da manzanni kaf in ka haɗa akwai guda biyar wanda duk suna saman saura shine annabi Musa annabi Isa annabi Nuhu annabi Ibrahim ai abinda aka sani sai an faɗe shi to to da haka waɗannan su ne ake ce musu ulul azmi minar rusul ma'abota girma a cikin masu girma to a ciki kuma shi ma akwai mai girma kuma cikin masu girma sallallahu alaihi wasallam shi kuma an fifita shi akan sauran ta ina aka gane wannan an gane ta siyaƙoƙi na irin magana Allah a alƙur'ani wanda in mun tsaya nan wannan fagensa guda ne sai ya zama tafsirin ma a aji shi domin ayoyi in aka dinga zaƙulo maka wadda in aka ce yanzu nan me take nuna za ka ce a lallai tana nuna fifikon annan muhammadu akan kowa wannan me take nuna wa kai ma za ka ta yin wannan hukuncin dama in muka aje wannan ka ɗauko maganar da annabin ya yi da kansa ya ce shi ne shugaban duk wani ɗa da adamu ya haifa shi kenan domin annabawan duk suna ciki to wannan shi ne to la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma fifita tsakanin ɗaya daga cikin su fifiko na imani wa nahnu lahu muslimuna kuma mu dai masu miƙa wuya ne ga ubangiji to ku rike mu muslimuna dinnan mu je gaba malam فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فإن آمنوا ku Yahudawa ba an ce kulu amanna billahi ba an jero abin da za su imani da shi sannan imaninsu da Allah ya tabbata garau ai musu ai musu garan bawul din abin da ba su da shi to sai Allah ya ce fa in amanu ku yahudu da nasara in kun yi imani bi mithli ma amantum bihi da irin kwatankwacin abin da wato ku musulmi kuka imani da shi su yahudu da nasara in amanu aka gaiba ce wannan in sun yi imani bi muslima amantum antum ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam irin abin da kuka imani da shi shine mai imani da qur'ani da annabi muhammadu a yanzu yahudu ba yahudu nasara ba nasara saiwa sai annabi muhammadu sai qur'ani to in kun imani da abin da musulmi suka imani da shi shine qur'ani da annabi muhammadu faqarita dau ba a can sun ce kunu hudu na nasara ta wata duba yahudu sun ce musulmi ku zama yahuda ku shirya sai ku zama shiryayyu kuma nasara sun ce musulmi ku zama nasara sai ku zama shiryayyu Allah ya ce a dinnan ba magana ta dauka in amanu bi misli ma amantum bihi fati da su dai ku kira su ku ce musu in sun imani yau shirya ga ta anan a cikin addinin annabi Muhammadu in sun imani da ita sannan suka shirya wannan kenan wasu malaman kuma suka ce fa in amanu bi misli ma amantum bihi idan su yahudu da nasara suka yi imani da irin kwatankwacin abin da kuka yi imani da shi ma'ana idan suka yi imani da attaura aje ba da ƙur'ani za su imanin ba idan yahudawa suka yi imani da attaura irin imanin da kuka yi da alƙur'ani ko musulmi to wallahi faƙadita da za su shirya to ina ne mashigan magana kenan anan in an faɗi haka idan ba yahude ya yi imani da attaura ba nasari ya yi imani da injila yanda ya kamata sa gano annabi a cikinta to faƙarita da za ku shirya sa zo su sallama ashe rashin imaninsu da annan muhammadu rashin ma cikakken imaninsu da shi littafin nasu ne doka ji faƙarita da wa in tawallau idan ku suka ba da baya ba su imani irin imanin da ake magana ba Allah ya ce fa inna ma hum fi shiqaq to ku musulmi ku san cewa ba ku ba su suna shiqaq fi shiqqin wa antum fi shiqqin wahid su suna wani bangare ku kuna wani bangare don haka ba kuna cikin saɓani shi kenan ku kuna imani da Allah da annan Muhammadu da ƙur'ani su kuma ba su imani da manzan Allah ba su imani da ƙur'ani ba to Allah ma ya ce imanin nasu shi ma ya warware da tsakaninsa da su ɗin ai su gani suke su imaninsa da Allah yana nan amma da Muhammadu sallallahu alaihi da ƙur'ani ne ba su yi ba a'a to Allah ya ce a naku imanin da ni ma ya warware ba alkawari tsakanina da ku in kuna so imanin ku da ni ya dawo alkawari na tsakanina da ku ya dawo ku imani da annan muhammadu da littafin sa irin imanin sahabbai to alkawari na nima ya dawo a tare da ku in ku ba haka ba to Allah yake ga musulmi ku san suna can kuna can kar ku taba zaton wai su mu abota wani littafi ne littafi nasu an soke shi fa inna ma hum fi shiqaq to in ku aka zama cikin sabani in aka zama cikin shiqaq shine alharb wasu na cewa ashiqaq alharb yaki kenan in kana can ina can kuma baka kan abin da nake kai ai kana hari na ina harin ka kenan to in kuna cikin haka kada ku ji tsoro ya rasulullah kakka ji tsoron kaidin masu kaidi in kuka zama ba ba ku daidaita ba to za su shirya ma kaidi Allah kamar yana gaya wa annabi Muhammadu haka amma ba ka da tsoro ya rasulullahi kai da kake da ni kai da kake da khaliqal kauni gaba daya naka ne fa sai ka fi kahumullah sannan ubangiji zai ije ma sharrin su dan haka ba ka da tsoro shi yasa a wata aya Allah ke cewa alaysa Allahu bi kafin abdahu Allah ba shi ya ishe wa bawansa ba in Allah ya ce ya ga dama ya ishe maka kuma sai waye ce bai ga dama ba sai waye cuce ka to Allah ya ce wa yukhayifunaka bil ladina min duni sai kuma su dinga baka tsoro da wani abu ba ni ba ko me aka baka tsoro da shi ba Allah ba banza ne tunda Allah shi kake tsoro kuma shi ya ce ya isan maka naka man yudilillahu ma min har kawai sai dai wanda Allah ya batar ba mi shirye bin shirye da shi Allah ya shirye da mu din fa sai ka fi kahumullah ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lalle ubangiji zai ishe maka shiqaqahum wannan wariyar tasu wannan kaidin nasu duk abinda za su je su yi zauna kan kujerarka da kake kai da aka zauna da kai kuma musulmi kar ku dakata tasu wa huwa sami'u kun san duk wanda ya ce shi zai ɗauki nauyin tsara abu to lalle dole ya zama ya da sifa guda biyu in babu in ɗaya ta faɗi to nemi wani ba shi ba dan ba zai iya ba eh mutum ne ya ce maka neman ka ake yi za a cuce ka za a kulla ma kaidi bari ni zan kare ka idan mutum ya gaya ma haka to sai in yana da sifa guda biyu sai in duk abin da ake kulla na kaidin yana ji to shi ne ai in ya ji sannan zai san ga inda aka biyo tun da ya ji ka ji ɗaya to jin ma ba zai wadatar ba sai kuma yana gani da ya gama ji sai kuma duk inda za bullo yana gani to wannan kasan za ka yi bacci domin yana ji yana gani to ba mai wannan sifa ko ba Allah ɗin ba shi sa Allah ce fa yasa yaka fi kahumullah da sannu ubangijinka zai ishe maka sharrin su ya rasulullah dan ka san ni sami'u ne duk abin da suke ina ji sun faɗa boye sun faɗa boye duk ina ji kuma al'alimu ne ta ina za su bullo ban gansu ba subhanallah to صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة mm, ونحن له عابدون to wai su yahudawa duk wannan abin da suke yi so suke yi kar ya zama su suka bata gaba daya ko ko kan manzon Allah ya ta ƙara runduna ya ta ƙara runduna har a shafa yahudanci daga bayan ƙasa wannan shine dalilin su ai da kin sallama wa annabi bayan sun san shine din kuma suke kokarin wanda suka musulunta su sa musu shakka wanda basu musulunta ba kuma su yi ta jansu da waɗansu kalamai sai Allah yake cewa wannan musulmi da kuke gani yahudawa ba za ku iya da da su yahudanci ba domin sibga talla rini na ne eh sibga talla rini ne na ubangiji masdari ne mu'akkidun li'amilihi eh ai sabagana kamar musulmi suna cewa sabagana Allahu sibgatan Allah ya rina mu rini me rini rini dai irin wanda ka sani shi rini shine canja wata kala daga wata kala zuwa wata kala to yaya aka kwatanta imani na muminai da rini a nan eh saboda akwai mujanasa a tsakani akwai alaƙa kyakkyawa kuwa yanzu idan kana da rigarka fara za a mai da ita algashi algashi ko wata kore kore ko jaja jaja idan aka je aka sa ta cikin wannan kemikal din na kayan rini aka juya aka juya aka batta ta kwana idan ta fito sai ta fito ba waccan sifar ba kuma wannan sifa da ta fito shi abin rinin ya shiga cikin zaren audigar ya shiga cikin komai da komai ya canja ba za ka ga wani fari a wani wuri ba irin kalar da to sifga kenan to don haka mumini yayin da imani ya- ya zama ya samu ya samu tagalguli a cikin zuciyarsa ya ratsa kashi ya ratsa bargo ya ratsa jini to ya zama sibgatalla ba za ka iya ware imanin da shi muminin ba kamar yadda wancan rinin ba za ka iya ware wannan zaren da wannan zaren ba ya zama duka kore in kore aka mai da shi an fahimta to idan wanda kaga baka ga haka ba to bai runu ba wanda kaga ya shiga imani yana gagar gagar gagar haka a wani wurin bai shiga cikin rinin ba amma in dai Allah ya rine shi gaba daya ba zai dawo ba muna kallon waɗanda Allah ya rina din waɗannan sahabban sadaukan na gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ai sibga talla din kenan shi yasa hiraka lokacin da aka je aka kai masa labarin ga wani annabi ya zo ƙurayshawa suka zo yake tambaya su dangane da annabi Muhammadu su kuma waɗanda yake tambaya a sannan ba musulmi bane amma yana musu tambayar da in suka ba da ansa ba daidai ba za a hakaici ƙarya a wurinsu ba sa so kuma su yi ta a cikin tambayar sai ce idan wani ya shiga addinin nan nasa yana fita wata ran kawai ce ya yi fushi ya ma ba su addinin suka ce wallah ba wanda ya taɓa shiga ya fita sai ce haka addinin yake idan ya kama bashashatul qulubi in ya kama ƙamboran zuciya baya iya bari to sibgatallah kenan shi sa sabon manzan Allah a niƙa a kaɗa a raya sai dai su ce ahadun ahad ba za su canja ba wata rana aka kama ɗaya daga cikin sahabbai ana tafiya da shi ana azabta shi ana nufin za a kashe shi sai suka ce masa yanzu a misali kai a ce yanzu za mu suke ka tafi gida ka kwanta amma a ce mu kamo annabinka shine a matsayinka ya ce kai ice wallahi ba wai ni yanzu da za ku kashe ni ba a ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ce kaya ta soke shi gara ku yi min wannan abin da za ku yi min ba wai ku ne min wannan azabar da nake ji ku zo ku yi masa ba kaya yan ta dan soke shi kaɗan ya zama sa lafiya ni kuma in shiga abin da zan shiga sibgatallah wani sibga wace sibga ce tafi wannan aka zo wurin yaƙi ana yaƙi ɗaya daga cikin sahabbai ya tsaya idan an kawo takobi ya yi haka annabi ya ke karewa annabi na bayansa a tsara nan hannun ya sake miƙa can ya sake miƙa nan annabi ya salama ya ce kauce ba ya ce haba ya rasulullahi wallahi idan ka gaban tsaya a nan ba sai dai idan babu wannan ran sibgatallah man asani min Allah sibga haba to da haka mumini ana son ka zama sibgatallah ana gane kuma wanda ya zama sibgatalla da ɗabi'unsa irin na musulunci da tadarsa da tafiyarsa da takamarsa a cikin addinin musulunci kuma kana iya gane kauri na wannan rinin na mutum da kuma tsarara irin na rinin da kuma wanda ya koɗe duk za ka iya ganewa eh domin a hira kana magana hira ka ji ka kawo maganar musulunci wani ya ce da Allah a zai wannan ba zai magana musulunci muke ba kai ka sa wannan ya koɗe eh kwarai kuwa hakika rinin ɗaya ɗaya ɗaya abin kalar ta fara fitowa cikin ɗaya kalar to musulmi lallai su tsaya su zama rinin Allah cikakke gaba ɗaya don haka rini na Allah ana gane shi a musulmi a ɗabi'o'in musulmi ana gane shi a irin ayyuka na ibada ta musulmi a ga da gaske ke yi wallahi da mun tsaya kan sibga ta Allah ɗinnan da ya rina mu domin dama a rinan muka zo fa kullu mauludin yuladu ala fitratul islam kowane abin haihuwa a rene yake zuwa da imani sai dai iyayensa su kama shi su je canja masa kala kama haka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana to haka ubangiji sallallahu ubangiji madaukakin sarki yana da irin abin da ya halitta haka yayi rinin sa kenan ko kalan nan da kake gani kaga gashi wani baki wani fari wani dan jaje jaje duk su buga talla ne dan mun ya tambaye ka kana baki dan balarabe in ya tambaye ka to aka yi aka kai baki kace su buga talla haka Allah ya rina ni wa man asar min Allah sibga kuma kai baka baka fi Allah so na da yanda ya rina ni ba shikenan ba shi zaka ce ganin ga su wasu nan ba suna sibga talla din an yi su bakake wai sai su je ai ta kwailin kuma an za a da farare za su canja sibga talla ai ku kana ganin yanda suke fefau ko duwanda ya nemi duwanda ya nufi canja kala sai ka ga an kwana bi an kwana bi in kala tayi sai kuma ka ga wani wuri ya dawo yana takurewa wani wani ya dawo yana koma yana so sai na koma yadda nake da haka ba za a tsufa ba sai kaga abin bai ba kuma duk irin kyan tabi kaɗan da aka runa shi don me don sibgatalla ne wacan sibgatalla ne eh to haka yake dan haka yan uwa mi kokarin tabbata kan rini na ubangiji shine imani din wa man ahsanu minallahi sibga Allah ya ce wa yafi Allah kyawun rini wannan istifhami ne wanda yake ba ta kariri ba ai la ahada ba wani wanda yafi Allah kyawun rini yadda ya yi shi ya fi kyau wa nahnu lahu abidun to don haka duk huda ake ba hujja to tunda haka Allah ya yi rinin Allah shine imani da Allah imani da annabawan Allah imani da littafin Allah gaba daya to mu haka aka rina mu musulmi mu gaya wa yahudawa wannan kuma mu masu ibada ne ga Allah wannan shikenan to da za an aje min wace wa nahnu lahu muslimuna to a hada min da wannan wa nahnu lahu abiduna mu kuma masu ibada ne ga Allah تو
قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون Kul ya annabin rahama, gaya musu dai su Yahudu ɗin dai, atuha juna na fillahi yanzu kuna husuma da mu kuna jayayya da mu a cikin sha'anin Allah ko addinin Allah, wato me jayayya? Almuhajati a kalma ta larabci ta asali shine ina da abin da nake karewa kana da abin da kake karewa amma kana zuwa da hujja da zaka kare wannan abin nima ina da zuwa da hujja da zamu kare wannan to yahudu da nasara Allah ya ce suna jayayya da mu ne su yahudu da nasara suna jayayya da ku ne ya rasulullahi akan sha'anin addinin Allah wato suna kare cewa su addini ingantacce shine nasu na yahudanci ku kuma kuna cewa addini na- m- m- eh, ingantacce shine addinin musulunci wannan jayayya ake yi sai Allah ce to ka gaya musu wa huwa rabbuna wa rabbukum yahudu wanda ya halice mu gaya mana shi su waye ya halice mu za su ce Allah ku kuma ba Allah to to mun ji nan mun zama daya lana a'maluna wa lakum a'malukum aikin ku naku ne aikin mu namu ne za su ku tambaye su ko ba haka bane aikin ku zai zama namu ne ko namu zai zama naku nan ma an yi daidai to in ku haka ne mun yi daidai akan Allah ne Ubangijinmu, mun yi daidai da aikin kowa nasa ne, to ku zo ga inda nan ma mun yi daidai? Mu dai wani hannu lahu mukhlisun mu masu ikhlasi ne, masu tsantsan bauta wa Allah shi kaɗai ne, bai da mata, bai da ɗa, bai da abokin tarayya ko ɗaya, kuma haka ne? Yahudu, Allah ba shi da ɗa? A, eh to mu uzairu bunullahi. Ah, to mu ba mu da Allah bai da da a wurin mu ku nasara fa a masihu bunullahi a mu nahadu lahu mukhlisuna muka akai akai akai kasaru ma ai mukhlisuna ba ce mukhlisuna lahu ba lahu shi kadai ne muke wa ikhlasi to anan muka bambanta da ku kenan tamizi kenan anan anan mun rabu da ku ashe eh ubangijin mu ubangijin ku ne aikin mu namu ne naku naku ne amma mu mukhlisuna ne kufa to nan nan fa daya shikenan tunda ba ikhlasi a tare da ku mu muna da ikhlasi a cikin bautar mu da Allah to ku dauko min ajiya ta ta dazu ku hada da wannan nawa kenan uku nahanu lahu muslimuna nahanu lahu abiduna nahanu lahu mukhlisuna wannan duk musulmi ne Allah yake cewa su ce mu mun sallama wa Allah imani kenan muslimuna sannan nahanu lahu abiduna mun masu bauta ne wancan musulunci kenan wannan kuma imani kenan sannan nahnu lahu mukhlisuna ikhlasi ihsani kenan kun ji hadisin jibril ya fito shi nake so ku hada dama mal islamu mal imanu mal ihsan da aka tambaya nahnu lahu muslimuna nahnu lahu abiduna nahnu lahu mukhlis ashe mu al'umma annabi muhammadu akan matsayin wanne muke yanzu akan matsayi na ƙarshe na mukhlisuna eh wato akwai wani abu ban san ko za a iya gane shi ba ko kuma zan sha wahala Wa- wato idan aka hargitsa mu aka hada gaba daya da mu da din na baya gaba daya al'ummar da aka yi musulma fata nake nufi ta baya irin nasu musuluncin idan aka hada mu gaba daya sai aka ce za a yi rating din za a za a za a duba meye matsayin kowa a ɗauko ma'aunin kwanan awon shine da- da musulunci da imani da ihsani to wanda bai sani ba imani shine gaba da musulunci idan an hada su dama ana nuna ana warewa wanda yake mumini yafi musulmi zalla wanda yake kuma muhsini yafi mumini zalla to an ji wannan to sai aka ce kwanukan awon da za a auna ku gaba ɗaya a gane matsayin kowa akwai kwanan awo sunan ɗayansa islam sunan ɗaya kwanan awon ɗaya sunansa iman ɗaya sunansa ihsan to ku al'umma gaba ɗaya za mu auna ku in aka auna al'umma gaba ɗaya duk cikin al'umma gaba ɗaya za ka ga da wahala kaɗan ne za su tsallake kwanukan nan guda biyu amma sai sun dakata sun tsaya a kwanan islam ko kwanan iman a nan za su yi ta kai kayi kaɗan ne ba a cewa duka za su tsallako wancan kwanan na ƙarshe shine martaba ƙarshe to an ji wannan to mu ku al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan mu muna cikin dama kwanan ƙarshen ba mu da ma'auni a waɗancan kwanakan guda biyu to sai dai wani abu ɗaya a cikin kwanan ƙarshen ne kuma shi ma ake da hawa-hawa a cikin al'umma annabi Muhammadu domin nan nahanu lahu mukhlisuna shine abin da aka yi na ƙarshe ba za ka yi wani nahanu lahu wani abu ba a gaba saboda mun zo mun zo get na ƙarshe to dukkanin mu al'umma annabi Muhammadu muna kan wannan to amma akan wannan ne ikhlasin ka la'alla bai kai nawa ba islasin wani shi kuma ya fi nawa to anan ne kuma za a yi ta yi domin dukkanin me ikhlasi cikakke ikhlasin farko shine ka kalli Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ba shi da da ba shi da uba ba shi da jika to mu annuwa nawa ba akan wannan muke ba a to shikenan har mai shirka daga cikin al'umma annabi Muhammadu ba cha yake yi in dai musulmin ne ya yarda da musulunci ba cha yake Allah na da ba hanyar sa yake bi daban dai ko ku gane ba yawwa to shine to أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى mm.
قل أأنتم أعلم أم الله mm.
ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله mm.
وما الله بغافل عما تعملون am mai tafsiri ya ce nan a ma'anarta bal bari dai a ajama wannan magana wato idrabi intikali ko ko kuna cewa ku yahudu ko kuma suna cewa inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wa lasbaba kanu huda wa na- aw nasara duk sun jero waɗannan annabawa yahudu suna cewa ai yahudu yahudu ne suna cewa duk waɗannan yahudawa ne a lissafinsu su kuma nasara suna cewa a ina ai wa'annan duka da kuka lissafa ai nasara ne A- nasara ne to sai Allah ya ce to duk aba wannan magana a ce wani ba yahude ne ba nasare ne duk ba wannan bane ba wal a antum a alamu amillah tambaya kadai za ku yi mu- za ka yi musu ya rasulullah guda daya ba biyu shin ku ne kuka fi sanin annabawan nan suwaye su ko ku Allah ne ya fi sani amsa guda ɗaya ce ko a wurin su ɗin ba ansa biyu a cikin wannan tambayar su za su ce sun fi Allah sani ne ba suna takamar su ma wani Allah ba ne ba za su ce Allah ne shi ya fi to in Allah ne shi ya fi to a wata am- a wata aya Allah ya ba su ansa ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi ibrahima to ku da kuke cewa annabi ibrahim ba yahude ne to wa ma unzilatit tawrat wal injilu illa min ba'di shi yahudanci da nasaranci ba cikin yahudu da- da- da- ba cikin at-taura da injila bane ba to ai at-taura da injila sai bayan annabi ibrahim muka saukar da ita inji Allah afala taqilun ba ku da hankali ne haka Allah ya ce musu ku ce annabi ibrahim ba yahude ne to da me ake yahudancin ba da attaura ba to attaura ta zo kafin annabi ibrahim kenan a'a ma unzilati tawrat wal injil illa min ba'di ba mu saukar da attaura ba da injila sai bayan annabi ibrahim to ina hankalin ku yake ha antum haula'i hajatun fi ma lakum bihi ilm falima tuhajuna fi ma laysa lakum bihi ilm ku dai ku tsaya inji Allah kuna jayayya akan abin da kuka sani na lokacin ku to abin da ya wuce na baya kafin annabi bayan annabi ibrahim tsakaninku da shi lokaci mai tsawo akan me kuke jayi an ce tsakanin annabi ibrahim wafatin sama da lokacin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1600 su yahuda ne ma suke ragewa dan ka a ce abin yayi nisa suke ragewa dan shekara 400 a littafin su to da haka menene abin da kuke magana akan abin da ba ku sani ba wal antum a'lam amillah ku kuka fi sani ko Allah ne ya fi sani Allah kai ka fi sani don ku haka ne ga abin da Allah ya ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniya annabi ibrahim in ji Allah ba ba yahude bane ba annabi ibrahim in ji Allah ba ba nasare bane ba walakin kana hanifan musliman Allah yana magana yana cewa hanifi ne musulmi ne to in dai Allah ne mafi sani to ga abin da ya faɗa in ko ku ne to kuma sai ku faɗa abin da za ku faɗa da ba shi Allah ya faɗa wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah kun yi shaidar zir shaidar zir me shaidar zir ka faɗa abin da baka gani ba ka faɗa abin da baka sani ba to kun faɗa abin da baku sani ba to ba ku wanda yafi zalunci irin wanda ya boye shaida ta gaskiya wadda take a wurinsa kuma wadda take Allah ne ya saukar da ita shaida da Allah ya saukar ta gaskiya cewa a cikin littafin ku akwai cewa lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ne amma kun danne kun boye kun shafe kun goge to ba wanda ya fi zalunci irin ku kuke faɗa cewa wasu ne azzalime ku ne azzalime ba wanda ya fi ku zalunci eh wamallahu bi ghafilin amma ta'malun Allah ku ba marabkani bane ba daga abin da kuke aikatawa duk abin da kuke din nan ba kun sha maho bane ku yi abin da kuke ku yi ƙarya ku danniya ku yi duk abin da za ku yi ku yi kuma ku koma lahira kun sha Allah ya ce a ban rabkana ba ai Eh, ina sane da abin da kuke yi zan saka muku da shi to
تلك أمة قد خلت mm.
لها ما كسبت ولكم ما كسبتم Mm.
ولا تسألون عما كانوا yanzu يعملون nan muka wuce irin wannan ayar tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'maluna sai ya zama kamar an maimaita amma mamaicin mai ma'ana ne kuma kowanne yana da tasa munasabar waccan tilka ummatun qad khalat ta baya Allah yana ba da ansa ne akan Yahudawa cewa kuna jingina kanku da annabin Allah annabi Ibrahim da shi da ‘ya'yansa annabawa to ai aikinsu daban naku daban don haka wannan ba zai cece ku ba kawai jin- zarar jingine kadai ba ku yi abin da kuka jingina da waɗanda suka yi ba irin abin da waɗanda kuka jingina su suka yi ba ba zai amfani ba to wannan shine tilka ummatun wacce ta farko wannan kuma ta biyu amsa ce Allah yake bayarwa to a to kuna cewa annabi Ibrahim da annabi Ibrahim Ishaqa da annabi dukkanin su Yahudawa ne to me ruwanku da magana da akan annabawa na ku yi mun hukunci kan annabawa na annabawa na sun zo sun gama muhimmansu na karɓe su ku kuma yanzu ku da kuke kan ganiyar abin da kuke yi to don haka abin da kuka yi shine naku abin da suka yi shine nasu da haka tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum abin da suka yi nasu ne ku kuma abin da kuka yi shine naku ku dai tsaka kuna kirge kirgen wani ba yahudi ne ko wani ba nasare ne wannan ba zai cece ku ba in ji Allah wala tusaluna amma kanu yamaluna ba za kuma a tambaye ku abin da suka aikata ba mm.
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها Mm.
قل لله المشرق والمغرب Mm.
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم sai ya ƙuri sufaha'u Allah ya ce wannan yana daga cikin ijazi na alƙur'ani wannan ayar abinda ake nufi da ijazi shine wato gajiyarwa abinda ƙur'ani zai zo da shi kuma ya zama dole haka aka bi komin kafirci Allah ya ce da sannuwa waye jahilai daga cikin mutane ya annabin Allah su ne mushrikai da yahudawa za su ringa cewa ma wallahum me ya juyar da musulmi an qiblatihim allati kanu alaiha daga qibl- alqiblar da suka kasance da suna kanta wannan ayar da aka saukowa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ita cewa da sanni yahudu da mushrikai za su ringa cewa dan menene kuka daina kallon baitul maqdis kuka zo kuna kallon ka'aba da aka saukowa da annabi ita sai ya fito ya faɗe ta yahudun sun ji mushrikan sun ji ai kaga da suna so su kare ta alqur'ani ko su faɗi abin da ba haka ba akan alkur'ani sai su ce to ba Allah ba ya ce Allah ya ce da sannan za mu zo mu mu ringa faɗa wannan magana ba to ba za mu faɗa ɗin ba baka ji wani baku gane ba ko yanzu kai ne aka ce ka taho wurina sai ɗan ɗan wurina muna zaune da mutane suke cewa wannan mashiriricin yanzu za ka ji in ya zo ya yi shirme ya ce kaza kaza kai kuma sai ka ji to in ka zo sai ka shirman kuma ba ka ji ba to ai su an ce da sannu za su zo suna challenging din manzon Allah akan dan me suka daina kallon Ka'aba to da suna so su karanta Qur'ani sai su ce ai in Allah ya yi magana sai ta afku ko kuma Muhammadu ne ya faɗa to ba za mu ce din ba bare a zo a ce mun ce kun ga in suka ce an sun daga su alkurani ina ba su isa ba can jima ya suka zo suka ce ya rasu ba sun ji ba aya fa kan ku ce a boye aka saukar da aya fa ana saukar da aya Allah yake manzo Allah yake tamfatsa ta kowa ya ji ba boyewa ake yi a ce ga qur'ani ya zo ba tamfatsawa ake kowa ya ji annabi hau hudu ba yayi wa'azi ya faɗa sahabbai suna da abokai su gaya musu amma duk da haka ba su ƙi faɗa ɗin ba su ce an ƙi faɗa ɗin wane su don haka sai suka zo suka ce ya muhammadu ya ku habban manzan allah sallallahu alaihi wasallama me yasa kuka daina kallon alƙibla ta farko da kuna kallon baitul maqdis in za ku yi sallah nan ne alƙiblar musulmi wajen wata goma sha shida aka yi ana kallon nan wurin daga baya allah ya canja alƙibla zuwa a kalli ka'aba to da aka yi wannan su ne yahudawa suka fara gunagwani domin da suna ɗan jin daɗi su yahudawa domin su ma alƙibla su kenan in za su ibada nan suke kallo kaga musulmi sun yi ɗaya da su kamar ma kaga in sun samu abokan magana su aisa iya ce musu mun gaya muku wannan mu suke bi addinin mu ne na gaba gashi suna bin abin da dama mu suka samu muna yi to sai aka ce a canja to wannan bai musu daɗi ba to sai suka zo ce me yasa aka canja har suna ƙoƙarin ƙoƙarin su sa wa masu raunin imani daga musulmi wani shakka-shakka ko kuma wani rauni-rauni don sai suke ce musu to yanzu ku da kuka daina kallon baitul maqdis yanzu kuke kallon ka'aba idan da can inda kuke kallo daidai ne to kun ga yanzu inda kuke kallo ba daidai bane kenan kuskure ne idan kuma da can kun ce kuskure ne to ibada da kuka yi ta da ita kuma ba daidai bace kenan ku zabi daya suke gaya musu haka to sai Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ga yawa muminai almajiranka sahabbanka ga amsar da za su ba su qul lillahi al-mashriqu wal maghribu baitul maqdis da ake kallo da tawace ce an koma kallon wani wurin kuma wani ubangijin ba ni ba yanzu da aka ce a canja a daina kallon baitul maqdis a kalli dakin Allah shi bangaren dakin Allah na waye na wani Allah ne to lillahi tun da nan nawa ne nan nawa ne to in na ce a kalli na a kalli nan to sai me lillahi al-mashriq wal maghrib ya hadi mai ya sha'u ila siratin mustaqim Allah na shirya wanda ya so zuwa tafarki madaidaici kamar yadda na shirye ku yanzu nace a daina kallon can a zo a kalli nan shirya ce ta Allah daga wannan yace a tashi da ita zuwa wannan dai tasance dai to وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم shikenan wannan ansa ta wannan aya da Allah ya ce annabi Muhammad ya biya ta ga musulmai sai suka samu waraka da mai raunin ma ya dawo imaninsa garau eh da wannan aya Allah ya ce wa kazalika to shi kafi wannan na tashbihi ne ana kamanta wani abu da wani abu ne to ina abin da aka kamanta din da shi wannan kafin kamar Allah ubangiji ya ce kamar yanda kuka zama kuka ce ku dauko mun wadancan muslimuna abiduna mukhlisuna dinnan eh shi sa nace ai dogo ajiya kamar yadda ku musulmi kuke musulmi masu miƙa min wuya kuke abidai masu bauta min ni kadai kuke mukhlisai kuma wanda ni kadai kuke kadai ta ba da tare da wani na ba kazalika ja'alnakum kun ji dalili kenan da yasa muka sanya ku ummatan wasadan ba wasdan ba wasadan akwai bambanci da wasdan da wasdu da wasadan in kai dauri wasdu in na ce ana fi wasɗi ɗariƙi ina tsakiyar hanya kenan wasdu da ɗauri tsakiya tsakiyar abu amma wasaɗu ba tsakiya ba ne in na ce ana fi wasaɗi ɗariƙi ina can kan ƙololuwar hanyar a ba nisa ba abin da yake mafi zaɓuwa mafi girma mafi tsororuwar tudu shine wasaɗu to ja'alnakum yanda kuka zaɓe ni kamar Allah ce yanda kuka zaɓe ni a musulmi kuka zaɓe ni a bauta kuka zaɓe ni a ikhlasi ni ma na sanya ku ummatan wasaɗan na zaɓe ku al'umma zaɓaɓɓiya shine haka zaka fassara ummatan wasaɗan wasu suna fassara udulan masu adalci to akwai wani mai adalci ba zaɓaɓɓe ba ai zaɓin dai shine ku ne al'umma zaɓaɓɓu mun sanya ku a haka to me yasa Allah ya sanya mu al'umma zaɓaɓɓu me muka yi masa me ya jawo saboda kun san dalili ai ko annabi mona annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya zaɓe mu kun ga zaɓi kan zaɓi da zai tashi aikowa wajen annan muhammadu sai ya aiko fiyayyen mala'ika dukkan mala'iku ba ɗan ake kamar jibrilu ba ɗan gaban goshin mala'iku a wurin allah irin jibrilu ya fi kowa kaji ɗaya da aka aiko shi da me aka aiko shi da littafin da tun da allah yake saukar da littafi a duniya bai saukar da kamar ƙur'ani ba haka manzan allah ya gaya mana kaji zaɓi biyu wa aka aiko wa littafin aka aiko wa tun da Allah yake aiko annaba bai yi kama annabi Muhammadu ba ka ji zaɓi wannan to don haka mu me yasa ba za mu zama zaɓaɓɓen al'umma ba kuma eh to da haka zaɓi ne kan zaɓi kan zaɓi to don Allah ka ji yanda kake da Allah kaka fita daga cikin zaɓin nan bawa na Allah ka ji yanda Allah ya maka kai kuma yanzu ka fita daga zaɓi da kanka domin duk wanda ya fita daga cikin wannan zaɓin da kansa ya taka a guje ya fita amma Allah dai ya sa shi ja'ala sanyawa ce ta Allah tuntuni haka yi kaji to ja'alnakum ummatan wasadan wasadan litakunu shuhada 'alan nasi to sai Allah ya faɗi illa da dalili me yasa ya sanya mu zababbi wancan abin da yasa Allah ya ba mu haka ya ba mu fiyayyen manzanni sai ya sa mu zababbin al'umma to da ya mai da mu zaɓaɓɓen al'umma me muhimma kuma na aikinmu wanda ya sa aka zaɓe mu bayan kasancewa mun ci albar arziki litakunu shuhada ala nas dan ku zama shaidu akan mutane shaidu a kotu a nan duniya akan rigima a'a shaidu za mu zama tsakanin Allah da annabawa da jama'arsu to shi kuwa mun sani a nan duniya a nan duniya akwai wanda ake kira ya shaida wanda bai cika ingantaccen ingantacce sifa ba sai ya zama zaɓaɓɓe baya ƙarya baya kaza ba a tuhumarsa da abubuwa domin in mutum ya shaida gaban alƙali sai aka ce aka rama kalla alƙali bai fata ɗaya da fitowa daga gidan giya ba a haka ne da an samu shaida ce kai ta katar da ba mu duk gemunsa duk yanda yake sai a kore shi litifarsa saboda me ba adali ba ne sai cikakken adali ne ke tsayawa gaban alkali ya ba da shaida to ran da Allah ya ce a rannan mu za mu tsaya ya yadda mu ba da shaida a gabansa ai mun cika cikakkun adalai za mu ba da shaida litakunu shuhada litakunu shuhada ala nasi wa yakunu rasulu alaikum shahida to mu mun gama shaida to akwai abin da a nan duniya alkalai sun sani su ko mai zuwa kotu ya sani idan aka yi shaida akwai tazkiya wanda za a zo a ce e an yadda wannan mutumin e nagari din ne tazkiya kenan to in wa zai zo ya ce mu nagari ne a yadda da shaidanmu sai Allah ce annabin kuma na ya kunar rasulu alaikum shahidan annabin ku shi zai zo shi kuma ya muku shaida wasu suka faɗi haka suka ce tazkiya annabi zai yi akan shaidar da muka yi akan annabawa wace shaida za mu yi annabawa su ce mun isar da saƙo kafirai sun ga bala'i sun ga musiba sun ga alƙawarin da aka yi musu ya zo na azaba su ce wallahi ba mu ga kowane manzo ba Allah ma ja ana min bashirin wala nazir ba wani mai gargadi da ya zo mana mu ba a ce mana kana da irin wannan wurin ba Allah sai su yi musu sai Allah ya ce a to ai akwai wanda za su yi shaida ai ina suke ina ummatu muhammadi sai mu ce ga mu sai Allah ce yaya waɗannan an isa musu da saƙo ko ba isa musu da saƙo ba ku ce ya Allah an isa musu da saƙo annabinsu ma wane ne kuma ma ga abin da ya ce ga abin da suka ce sai su waiware musu ce a ku mun san ku ya za ku yi mana shaida bayan mu ba mu haɗu da ku a zamani ɗaya ba mu ba mu san ku ba to sai mu ce yaya sai mu ce Allah sai yana jin mu shi ma Allah ya ji me za mu ce sai mu ce ya ubangiji mun karanta a cikin littafinmu wanda ka sauka wa annabinmu cewa annabuwa na ya zo lokaci kaza al'ummarsa su ne kaza kuma sun ce kaza ya ce kaza sun ce kaza ya ce kaza har suka gama kaza ce gaskiya kuka ni na faɗa shi kenan ta zikiya ta ƙarshe to wannan shi ne to mai shaida shi ko manzan Allah ya mana shaida to wannan ɗaya daga cikin magana kenan magana ta biyu a'a mu za mu shaida ga annabawa akan ga yanda aka yi a gama wannan wa yakunu rasulu alaikum shahidan to mu mu kuma idan waɗanda suka zo suka bijire cewa annabi bai isan musu da sako ba su ma sun ga wahala kafiran cikin wannan al'umar su kuma wa zai fitar da annabi wa zai wa annabi shaida kamar yadda muka yi wa waɗancan annaba shaida wa zai yi shi annabin da kansa shine yakunu rasulu alaikum ku ummatu idan waɗanda suka ce annabi bai isar ba Allah ya kira annabi Muhammadu yaya na isar musu mana ya Allah ice na yadda ba neman wani shaida kuma shi aje ai masa shaida babu wannan Allahu akbar Allahu akbar to kuma ja'alna al-qiblata allati kunta alaiha ya annabur rahama ba mu sanya alqiblar da kake kanta yanzu ba ai ta farko ba wacce ce kenan da ina annabi yake kallo da sabansa baitul maqdis to Allah ya ce ba mu sanya ku kalli baitul maqdis ba da kuke kallo a da illa lina'lama man yattabi'ur rasula kaji ba shi yasa masu suka cewa dan menene ai ubangiji ya san abin da zai yi daga farko har ƙarshe to me yasa yake shafa wata ayar ya kawo wata kamar a sannan ya ga ga abin da yafi to da can ba ya san abin da yafin ba to Allah anan zamu iya gane irin hikimarsa da yasa yake shafa aya ko ya batta sai Allah ya ce dacen da muka ce a kalli baitul maqdis daga baya muka shafe muka ce a zo a kalli ka'aba muna sana da haka mun yi wannan ne don mu jarrabi imanin sahabbanka almajiranka ya rasulullah mu ga za su ce kana yi kana canja haka maka shiga cikin wata ɗimuwa ne ko ko za su yi da duk abin da ka faɗa daga wuri na yake abin da yake zuciyarsu ya fito don a yi musu gyara a yi musu kanikancinsa dan wannan ne da farko aka ce ku kalli baitul maqdis daga baya muka ce ku kalli ka'aba lina alam man yattabi'ur rasula waye zai bi manzon Allah sau da kafa idan sa a rufe indai annabi ya ce kawai shikenan an ce mimman yanqalibu ala aqibai waye kuma zai dawo zuwa bayan bayansa wato da ai duk da kafirai ne kan annabi yazo to waye zai koma irin kan shakkarsa irin ta da wanda zai ce kuma kai eh to yahudawa nan ba suna da gaskiya sun ce ya za a ce da a kalli nan a zo a kalli nan kuma yanzu ‘yan uwanmu da har da sai suka yi annabi tambaya suka ce to ya rasu lallai yanzu an canja alƙibla to yanzu ‘yan uwanmu wanda suka mutu a alƙiblar da suke kallo yanzu ba su zo sun kalli wannan makka ba su yanzu aikinsu ya tozarta kenan to duk amsa sai ta zo cikin wannan aya sai Allah ya ce wa in kana lakabiratan illa alal ladina hadallah ko da yake mun sani cewa canja alƙibla daga nan zuwa nan za ta zama mai wahala garan da imaninsa bai zama tabbatacce ba irinsu abubakar kenan da makamantansu su dama ko ina ko ina ta faɗi sha ne in dai Allah ne ya ce kuma suka ji daga annabi Muhammadu to karka zo musu da wata magana cewa wai ya akai kaza ba su da ya akai ba haka ba lokacin da aka yi Isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo yace yayi tafiya ya je Baitul Maqdis bai ma faɗi can saman ba tukunna yace ya je Baitul Maqdis kuma jiya da daddare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah da sa Abubakar duk gaba daya ta Isha'i a masallacin sa kuma da asuba yazo yake ce musu ya je Baitul Maqdis ita ko tafiya ce sai an yi tafiya wata ko sama da haka sannan aje a dawo kuma yace shi ya je ya dawo sai su kafirai suka ce yawwa yau za mu ga tsakanin aboki da abokiya za a yi shi dai abubakar ya yi gasgashin muhammadu amma mun san ba zai gasgata shi akan wannan ba don ya san tafiya baitul maqdis sai an yi wata gashi ya ce ya ji ya dawo sai suka zo wajen abubakar ya ce ya abubakar baka dai na gajiya ba gajiya dai kuma ka ji abin da sahibin naka ya ce ya ce me ya ce fa ya ce ya je baitul muqaddas ya je har yayi kaza yayi kaza ya je kuma ya dawo kuma je kun yi sallar isha da shi yace Allahu akbar Allahu akbar shi ya fada yace ce wallahi na gazgata ya je a suka ce to to ya haka me hujjarka da ka gazgata shi yace eh yanzu ni ba kun san ni na imani da shi ba yace eh ba zuwa ya ce Allah ya ce ba na ce eh to naga Allah suka ce a'a to ya zo ya ce Allah ya ce in yadda sai ya ce ya yi tafiya shi a karan kansa kuma shi in kasa yadda wancan ba ya fi ma wahala ba ai ya fi wahala to haka in ka zan kabiratan lalle wannan juyawa mai girma ce mai wahala ce wurin mutane amma wasu ba irin su abubakar ba shine nake fara illa alallazi na hadallah kaji fa shi ma Allah ya cire irinsu ɗin ya ce in ba waɗanda Allah ya cire da su akan tafarki na imani mai ƙarfi ba wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum ina masu tambaya cewa ƴan uwansu sun mutu suna kallon Baitul Maqdis ya hukuncin su yake to ga hukunci Allah ce ka ce musu ya rasulullahi Allah ba zai tozarta ibadar da kuka yi ba kuka kalli Baitul Maqdis muna sanar da ita ita ma ta tafi inna allaha haƙiƙa ubangiji la ra'ufun wallahi sai da ya rantsuwa ice ni mai rausasawa ne rahimun mai jin kai ne ba na tozatar da alheri sai in ba ni aka yi ba mai jin kai ne ni ga muminai alhamdulillah Allah ya ji kanmu Allah ya gafarta mana Allah ba mu tabbas a cikin imani Allah sa mu rike duk abin da muke faɗa na komai aiki da shi Allah ya wula da mu الحمد لله